أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشي نشاب يرقى وتر ربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو دايا داري هدو da 42 wanda ya daidai da ɗaya ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin asarimul battar fitasaddi lissaharatul ashrar wannan babban malami wahid bin abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na uku in ka cire mukaddima ko darasin da ya gabata malam ya yi mana bayani game da wasu ba duka ba daga cikin hanyoyi da bokaye ke bi wajen samun kusanci izuwa ga shaidanu ko aljanu daga cikin ainihin wato bokaye akwai waɗanda ainihin wato shaidanu kan umarce su su yi takalmi da alkur'ani su kuma shiga da shi ban ɗaki daga cikinsu akwai waɗanda suke rubuta ayoyin alkur'ani da najasa a cikinsu akwai waɗanda suke rubutawa da jinin al'ada a cikinsu akwai waɗanda suke rubuta ayoyin alkur'ani a ƙarƙashin ƙafafuwansu su taka daga ciki akwai waɗanda suke rubuta fatiha amma da baya da baya da rubos a cikinsu akwai waɗanda suke yin sallah ba tare da alwala ba a cikinsu akwai wanda baya wankan janaba kawai yanda zai yi in yana so ya samu kusanci da wannan shaidanin to sharaɗin da shaidanin ya sa masa shine duk lokacin da janaba ta kama shi kada ya wanka daga ciki akwai wanda ainihin shaidanun suke sa shi ya musu yanka a yanka dabba iri kaza kamar yadda zaka dinga jin ana in mutum ya je wajen su a ce a kawo kaza mai wake wake ko mai baki baki ko akuya baka ko kaza ko kaza ko kaza irin waɗannan sannan a umarce su su yanka a wani guri na musamman su jefar a wannan gurin duk yana ciki na daga cikin irin hanyoyin da boka yake bi don samun kusanci da shaidanu don su yi musu hidima shine akwai wanda za ka gan shi yana magana da taurari yana kuma yi wa taurari sujada saboda kila aljanin da yake ta'ammuli da shi mai bautar taurari ne daga cikinsu akwai wanda sharaɗin da za a sa masa shine ya yi zina da mahaifiyarsa ko kuma yarsa sannan daga cikinsu akwai wanda suke rubuta surkulle da ɗalasumai da lafuzan da ba na larabci ba wanda suke kunshe da ma'anoni na kafurci shi bokan zai faɗi shi aljanin zai ce ga irin kalmomin da mutum yake so ya dinga rubutawa wanda wannan kalmomin da wani yare ne cikin yarurrukan da bokan ya sani a shedanin ya sani shi bokan bai sani ba da haka suna dauke da wasu sai ka ji mutum yana shi sa za ga yawanci me yasa kuka kashe mana inji dai ba waya kuke da su suna gaya muku ba su dauke ba ai kudin da kashe mana inji kawai yalin da haka suna kunshe da wasu kalmomi na kafurci wanda ba larabci ba ne ballantana ka iya fassara kalma ka ce wannan kalma ce kufuriya to a nan ne zai bayyana gare ka mai karatu cewa lallai aljanu ba sa taimaka wa bokaye ba kuma za su yi wa boka hidima ba sai in an yi musanye su su yi musu kaza su su yi musu kaza kamar yadda muka karanta duk lokacin da boka ya zamanto mai tsananin miƙa wuya da biyayya ga wato da kuma tsananin kafirci to wannan shine sai kuma shi shedanin ya fi tsananin yi masa biyayya da kuma saurin biya masa bukata to waɗannan duk kusan mun yi ainihin wato waɗannan bayanan a satin da ya gabata a gurguje sannan mun shiga cikin fasali na biyu inda ainihin wato a malam ya yi mana bayani akan sihiri a hasken alkur'ani da sunna da kuma dalilan da suke tabbatar da cewa aljanun nan akwai su shaidanu akwai saboda akwai waɗanda suke inkarin shaidanu suke inkarin aljanu su a wajensu babu wani aljani kamar mu'tazila in ban manta ba da irin su ahmadiyya wato mabiyan ahmad gulam alkadiyani duk su a wajensu ba wani zancen shaidanu kuma ba maganar aljanu a ƙarƙashin wannan da aka su ba su yarda da sihiri ba tunda ba bokan dan sihiri yana da alaƙa da shaidanu sosai da haka idan suka rushe ya tabbata ba shaidanu ba aljanu to kaga maganar mutum ya yi da'awar cewa akwai sihiri shi ma bai taso ba to shi yasa sai malam yake ce mana lalle akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin aljanu da kuma ainihin wato bokaye yake cewa bari ma su kansu aljanu ɗin da shaidanin su ne ainihin wato kayan aiki wajen yin sihiri da haka wayanda suke inkari game da samuwar aljanu to ya za su yi da ayoyin da muka fara karantawa satin da ya gabata domin a ƙarƙashin inkarin aljanun kamar yadda na ambata kuma wannan ne yake sa suke inkarin shi kansa sihiri din mun karanta ayoyi da dama satin da ya wuce mun karanta wa idh sarafna ilayka nafarun minal nafaran minal jinni yastami'una alquran kaga ga kalmar aljin tazo ya ma'ashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum har zuwa karshen aya kaga ga aljin ya ma'ashara aljinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi har zuwa karshen aya قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن كاقدق الجن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن كاقنا ما كلمة الجن تازو إنما يريد الشيطان إنكم كتوكو آيون نسكي مغانا أكان شيطانو نما مالا وهير سي تسامو من وسو مسالي دان سنة ديوا kamar inna ma yuridu shaitan kaga akwai shaitan kenan yuridu shaitan an yuki a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamr wal maisir zuwa karshen aya ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan wa man yattabi khutuwati shaitan fa innahu ya'muru bil fashai wal munkar wadannan duk ayoyi ne da suke nuna akwai shaitani akwai aljani aljan gaskiya ne shaitani algaskiya ne qala al muallif rahimahullahu ta'ala wal'adillatu min alƙur'ani kathiratun ma'arufa malam wahid yake cewa dalilai daga alƙur'ani suna da matuƙar yawa kuma sanannu ne ga duk wanda yake ta'ammuli da alƙur'ani zai ci karo da waɗannan ayoyin da suke magana akan aljanu da kuma shaidanu wa yakfi ka an ta'arifa ya ishe ka za ka iya sani anna fil qur'ani suratan kamila a cikin alƙur'ani akwai wata sura sukutun da gudun anil jinni da take magana akan aljanu ita ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba suran ta ma suratul jin suran aljanu wan malaike cewa wannan kada ya isa ya nuna maka cewa aljanun nan hakika ce gaskiya ce ba wai wai wai bane yake cewa bal yakfika an ta'rifa yake ce ai ya ma ishe ka zai gamsar da kai kasancewa anna kalimatal jin ita kanta kalmar aljin aljin zukirat an ambace ta fil qur'ani a cikin alqur'ani thintain wa 20 marra Allah ya ambaci kalmar aljin sau 22 a cikin alqur'ani aljanu aljanu aljanu aljanu Allah ya maimaita sunayen aljanu sau 20 da ainihin wato da biyu a cikin alqur'ani wa kalimatul jan kalmar kuma aljanna su kuma saba'a marratin Allah ya yi amfani da wannan kalma ta aljan sau bakwai a cikin alkur'ani wa kalimatu shaitan ita ko kalmar shaitan ta zo samaniyan wa sittina marra sau 68 ta zo a cikin alkur'ani an fahimta wa shahidu annal ayati fi zikiril jinni wa shayatin kathira muhallin shahid da ake so ka sani ayoyin da suka yi bayani ko suke ambatan aljanu da kuma shaidanu suna da yawa domin ko waɗannan in ka tattara wadda ta yi maganar kalimatul jin sau ashirin da biyu aljan sau ainihin bakwai in ka haɗa nawa kenan ashirin da bakwai ashirin da biyu ga bakwai ashirin da tara to sannan kuma ga sittin da biyu magana a shayatsin an fahimta kaga ka kana neman wajen ainihin wa'annan kalmomin yadda Allah ya dinga mu'amala da su cikin alkur'ani kusan wajen sau ɗari to 91 kaga ɗari ba kaɗan kenan wannan game da ayoyin alkur'ani sai malam wahid ya ce thaniyan gaba ta biyu al'adillatu min sunna dalilai daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da suke nuna gaskiya ne maganar aljanun nan akwai su shaidanin nan akwai su عن ابن مسعود رضي الله عنهما an karɓo hadithi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta lailatin a wani dare nahu sai muka nemi manzon Allah muka rasa sallallahu alaihi wasallam muna tare da shi amma sai muka rasa shi falta masnahu muka tafi neman sa fil audiya cikin kwarirrika wa shi'ab da zazanni tsakanin duwatsu shine shi'ab an fahimta tsakanin duwar watsu zazanni haka muka shiga duk kwari da lungu muna ta neman ina annabi sallallahu alaihi wasallama yake faƙulna sahabbai abdullahi dan mas'ud yace muka ce istudira ko an ɗauke shi ne ana muna tare da shi ba mu gan shi ba duk inda muke saran za mu iya ganin sa mun duba ba mu gan shi ba kwari kwari inda zai iya yiwa mu muna kan tudu ko yana kwari yana wata bukata ko yana wani abu mun duba mu gan shi ba tsakanin duwatsu duk kowane sako da lungu mun duba ba mu gan shi ba ko dauke shi aka yi a wugitila ko sace shi aka yi fabitna abdullahi dan mas'ud ya ce mun kwana bi sharri lailatin a mafi sharrin wani dare ba ta biha ƙaumin da wasu mutane suka taɓa kwana a irinsa mun kwana a cikin wani mafi sharrin dare da wasu mutane suka taɓa kwana a irinsa falon ma asbahana bacci dai sai dai dan ɓarawo ne ba manzan Allah ya ba zama lafiya an fahimta sallallahu alaihi wasallam yake cewa falon ma asbahana yayin da muka wayi gari idza huwa jaa min qibal hira sai gashi nan mun gashi ya taho ta wajen wani kogo qala abdullahi dan mas'ud yace fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah faqadnaka mun rasa ka fadalabnaka wannan yasa muka muka zabura muka bazama wajen neman ka falam najidka amma ba mu same ka ba duk inda muke tsammanin za mu iya ganin ka ya ma'aikin Allah mun duba duk ba mu ganka ba fa bitna bi sharri laila amma fa mun kwana a mafi sharrin dare mun kwana cikin tashin hankali ba ta biha kaumin da wasu mutane suka taba kwana a irinsa faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce atani da'iyal jin da'i ne cikin masu kira na aljanu yazo ya kira ni wato atani da'iyal jin wani wakilin aljanu ne ya zo ya kira ni an fahimta fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam aljani aljanu sun wakilto wani wakili ya zo ya gayyata musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muhadara za a yi ne ko kuma lacca za a yi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atani da'iyal jin wani da'i mai kira na aljanu shine ya zo ya kira ni ya gayyace ni fa zahabtu ma'ahu manzo Allah ce sai na tafi tare da shi fa qara'tu alaihim alquran da naje na karanta musu alqurani kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi kenan yace na karanta musu alqurani qala yace fan dalaqa bina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabban yace sai ya tafi tare da mu fa arana atharahum ya nuna na guraren zaman su an fahimta wa athara niranihim da kuma gura alamomin wutar da suka kunna an fahimta don a ga haske a samu jin daɗin karatu tunda cikin dare suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam da buƙatar a kunna lantarki a kunna janareto da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga inda kun ga guraren da suka zazzauna sannan can gurin da kuke kallo inda suka tada janareton su ne an fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya nuna musu yace kun ga nan gurin a farahu guraren zaman su ne nan suka zauna sannan nan gurin kuma guraren da suka kunna wuta ne dan ta bamu haske wasa'aluhu zad bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta musu alqur'ani sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi cikin tambayar da suka yi sun tambaye shi abincin su shine azzad ai at'am fasa'aluhu zad sun tambaye shi abinci faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su lakum kullu azmin zukira smullahi alai wato ku dauki duk wani kashi wanda a wajen cin wannan kashin an ambaci sunan Allah ko ɗauki dukkan ƙashin da an ambaci sunan Allah ko dabbar da aka yanka ta da sunan Allah to ƙashin da aka amfani da shi aka jefar ku ɗauka ya ƙa'o fi aidikum idan ƙashin ya haɗo hannunku in kuka ɗauka ya shiga hannunku au fara ma ya kunu lahaman zai cika da nama fiye da yadda yake kuna riƙarsa ƙashi ne yana zuwa hannunku sai ku ji ya cika da tsokan nama to wannan shine za ku dinga ci a matsayin abinci dan haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta ya hana yin istinja'i da kashi aka hana ka yi bayan gida ka katse da kashi saboda annabi a wani hadisi ya ce abincin yan uwanku ne aljanu bayan mun ci mun jefar su kuma in dai an ambaci sunan Allah to su kuma sun dauka sai ya dawo nama da kashi da nama a ciki sai su ci yake cewa wa kullu ba'aratin dukkan wani turosan dabba da kuka gani kuma alaful lidawabikum shi kuma wannan wato kamar zai zama harawa ko abincin dabbobinku da haka dabbobinmu kashinsu zai zama abincin dabbobinsu kashin da muka ci muka jefar zai zama su kuma abincinsu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kenan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tastanjo bihima don haka kada ku yi tsarki da waɗannan abubuwa guda biyu kar ku yi tsarki da kashi kar kuma ku yi tsarki da kashin dabbobi shi yasa kun tuna ina jin Abdullahi dan Mas'ud sun taba yin tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana so zai dan kebe biya bukata sai ya ce samu masa duwatsu ya samu mai guda biyu sai ya hado da turoso ina fata an gane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki duwatsun guda biyu ya jefar ya ce innahu rijis aurikis ya jefar da shi bai tsarki da shi ba to kaga a nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi tsarki da turosan dabba kar ku yi tsarki da kashi me yasa ya ce fa innahu ma dan turosan dabba da kashi da'amu ikhwanikum abincin yan uwanku ne aljanu wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi cikin kitabu sala a mujalladi na hudu ainihin wato shafi na ɗari da saba'in ka duba sharhin nawawi wanda yawa ainihin wato muslim wannan hadisi na farko kenan yanzu kaga wannan hadisi in ka ɗauke shi abdullahi dan mas'ud ya ce sun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam suka rasa da gari ya waye bayan tashin hankali da sau kwana annabi ya dawo bayan ya dawo ya ce musu ina ya je gayyata suwa ya amsa na'am hadisin ya nuna akwai aljanu ko ko babu akwai aljanu to kaga bayan wayancan ayoyin ga kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam malam wahid ya kokarin yana kokarin jero mana su da za su tabbatar da cewa akwai aljanu gashi har sun zo sun gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyatar ya je yayi musu wa'azi sun masa tambayoyi ya ba su amsa kuma ya zo ya labarta wa sahabbansa ga labarin ya zo har zuwa gare mu ina fata an gane hadisi na biyu wa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni inni araka tuhibbul ganam naga kai ma'abocin son kiwon dabbobi ne kana son shiga daji kai kiwo araka tuhibbul ganam kana son tumaki da awaki ka kiwata su wal badiya da kuma rayuwar karkara tunda in dai mutum zai kiwo kaga ba za a yi kiwo a cikin gari ba sai ka fita gefen gari yace naga kana sha'awar irin wannan fa idza kunta fi ganamika dan haka in kana cikin dabbobinka wa badiyatika kana cikin ainihin karkaraka ko dajin da kake kiwon fa'azzanta bi sala in lokacin sallah ya kai kiran sallah ka rangada kiran sallah kuma ka daga murya kai kiran sallah ka karka ce to ai kai kadai ne da kai sai dabbobin ka a kai kiran sallah in lokacin sallah yi farfa sautaka bin nida manzo Allah ce kuma ka kuzuzuta ka daga murya ka wajen kiran sallah din fa innahu yanda al'amarin yake لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء باب وانا الجني هو نمتن ko wani abu cikin halittun Allah da zai ji sautin mai kiran sallah malan ladan kenan illa shahida lahu yawmal qiyama face wannan aljanin ko wannan mutumin ko wannan bishiyar ko wannan dutsen ko ruwan ko tsuntsayen sai sun ba da shaida akan ladan ya ambaci kiran sallah ranar tashin alkiyama a gaban Allah da aka ladan a gaishe ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gaishe ka wannan hadisin imamu wannan hadisin imam malik ya ruwaito shi a cikin muwadda mujalladi na farko shafi na ko hadisi na 68 imam al-bukhari a mujalladi na shida shafi na 343 ka duba fatihul bari zaka samu wannan hadisin wannan sa'i imam nasai shi ma a cikin mujalladi na biyu shafi na 12 wa ibn maja mujalladi na ɗaya. shafi ko kuma hadisi na 239 za a ga wannan hadisin na abu sa'id al-khudri mahallin shahid shine fa innahu la yasma'u sautal mu'adhdhin jinnun akwai aljani ko babu akwai aljani kaga wannan hadisin ma ya nuna akwai aljani hadisi na uku wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace in dalaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi da'ifatin min ashabihi ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin wata tawaga ta sahabbansa amidina ila suke okas suna nufin zuwa kasuwar okas wata ce cikin manya-manyan kasuwanni na wannan lokaci suku okas wa qad hila baina shayatin kuma dama a lokacin hila baina shayatin wa baina khabari sama an sanya hijabi an katse an sha makance tsakanin shaidanu da jin labaran sama kafin lokacin aljanu da shaidanu sukan je su samo labarai a sama su ji me ake tattaunawa a kai me zai faru menene ba zai faru ba duk suna jiyowa to sai suka ga an sanya musu hijabi an sa kariya tsakaninsu da samun labarai na sama wa ursilat alaihim shuhubu an fara wato jeho musu an fara aiko musu ashuhubu wasu taurari da ake kira lula an fahimta an fara wurgo musu wannan taurarin wanda ake kira lula wanda za a gansu da harshen wuta ana jifansu suna tarwatsa su in sun je za su samo za su sato ji su samo labarai a sama yake cewa wa ursilat alaihim shuhub faraja'at ash-shayatin ila qaumihim da haka shaydanu sai suka dawo wajen yan uwansu shaydanu aljanu faqalu sai waɗanda aka zo wajen sai suka ce malakun mun gan ku dai kamar ba walwala mun gan ku kamar cikin damuwa da bacin rai me ya same ku ne qalu sai su masu zuwa ainihin wato samo information wato wayanda ake kira wato yan jaridun su kenan wanda suke zuwa su samo labari qalu suka ce hila bainana wa baina khabarin sama ai yanzu an sa hijabi an kare mu daga samun labaran sama wa ursilat alaina shuhub bayan haka ma ana jifan mu ana aiko mana da bama bamai na taurari wanda ake kira lula qalu sai suka ce ma hala bainakum wa baina khabari sama illa shay'un hadatha lalle babu abin da yasa aka sanya kariya tsakaninku da samun labaran sama face shay'un hadatha wani abu ya faru sai dai ba ku san me ya faru ba amma wani abu ya faru shi sa yanzu aka hana ku ku je ku samo labaran sama har ake jifan ku da ainihin wato ashuhum fadribu masharik al-ardi wa magaribaha dan haka ku fantsama gabashin duniya da yammacin duniya gabas da yamma duk ku kewaya a samo labarin me yake faruwa amma wannan abin da ake yake faruwa yanzu akwai dalili da ku kewaya ku kewaya cikin duniya ku samo bayani fanzuru ma hadha alladhi hala bainakum wa bain khabari sama ku gano ku gano wato ku je ku gano ku kuma gano menene yake kokarin ko ya hana ku samo labaran sama fan sarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihama fan sarafa ulaika dan haka wayannan aljanu din sai suka ainihin wato suka juya tawajjahu nahwa tihama sai suka fuskanto wato na hawa tihama wajen yankin tihama wato wannan yankin na larabawa inda tsakanin makka madina wannan yankin na tihama ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nakhlatin wa huwa bi nakhlatin amidina ila suqi ukas daga nan kawai sai gasu sun karaso wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi nakhla yana wani guri da ake kira nakhla amidina ila suqi ukas suna nufin da shi da sahabbai za su tafi kasuwar cin kasuwar ukas an fahimta amidina ila suqi ukas suna nufin wannan kasuwa ta ukas wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar asuba da shi da sahabbansa falamma sami'ul qur'ana wa'annan aljanu da suka fantsama cikin duniya dan su samo labarin me yake faruwa me yasa yanzu aka sanya musu kariya aka hana su jin labaran sama suna cikin wannan tafiya wajen neman labari sai ga sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani guri da ake kira nakhla shi da sahabbansa suna sallar asuba falamma sami'u alqur'ana yayin da suka ji ana kara suka ji karatun alqur'ani istama'u lahu sai suka saurara faqalu sai suka ce hadha wallahi alladhi hala bainakum wa bain khabari sama suna jin alqur'ani suka ce sai suka ce hadha wannan abin wallahi mun rantse da Allah alladhi hala bainakum wa bain khabari sama shine ya shiga tsakaninku da samun labaran sama fa hunaka hina raja'u ila qaumihim da aka fuhuna ka a nan ne lokacin da suka dawo wajen sauran wato aljanu ‘yan uwansu faƙalu sai suka ce ya ƙaumana ya ku mutanenmu ya ku aljanu ‘yan uwanmu inna sami'ina ƙur'anan ajaba lalle mu mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki ya hadi ilar rushidi wannan abin da muka ji yana shiryarwa zuwa ga shirya fa'aman nabi mu fahimun mun wuya fa mun yi imani da shi walan nushrika ba za mu taɓa yin shirka ba bi rabbina da ubangijinmu ahadan mu haɗa shi da wani fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin kace an yi wahayi zuwa gare ni game da abin da yake faruwa istama'a nafarun min aljin cewa wasu jama'a cikin aljanu sun zo sun saurari alkur'ani wa innama uhiya ilaihi qaulul jin an yi masa wahayin maganganun aljanu abinda suka dinga faɗa da abinda suka zo suka ji duk an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi mujalladi na biyu shafi na 253 ka duba fatih wato fatul bari Imam Muslim shi ma hadisi na wato mujalladi na hudu shafi na 167 shi ma ka duba sharhin muslim na nawawi wallafazu lil bukhari wannan lafazin na imamul bukhari ne ma'ana duk waɗannan hadisan malam wahid saboda amana ta ilimi da kuma sauƙaƙa wa ɗaliban ilimi in ya faɗa zai faɗi inda zaka je ka gano ko ka samo waɗannan maganganun da yake da haka waɗannan hadisan ka koma musamman in zaka duba bukhari to mai sharhin fatuhul bari in zaka duba muslim to mai sharhin na imamun nawawi to kaga in ka kalli wannan kissa da ta faru ita ma ta wannan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar mana da cewa akwai me akwai aljanu hadisi na hudu wa na aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce wannan ladin babu ita mai bugu irin na zai ga an sa laqalat an fahimta wannan lamun din sai ka cire shi eh قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku min nurin daga haske wa khuliqal jannu an halicci aljanu min marijin min nar daga harshen wuta wa khuliqa adam an halicci annabi adam mimma wusifa lakum daga abin da aka sufanta muku wannan hadithin shi ba hadithi ne wanda imamu ahmad ya fitar da shi mujalladi na shida hadisi na 153 da 168 imam muslim shi ma a mujalladi na 18 wato shafi na 123 na sharhin nawawi shi ma ya kawo wannan hadithin da aka ga kenan muhallin shahidu wa khuliqal jannu min marijin min nar wannan shi ba yana tabbatar mana da cewa akwai aljanu wannan shimfidar akwai buƙatar a yi ta ne saboda abin da za a dora a kanta shi sa malam wahidi yake maka wannan bayani saboda karkaci karo da waɗanda suke cewa ƙarya ne ba aljanu ƙarya ne shedanin nan ƙarƙashin haka zai zamanto su ce ba su hiri to malam wahidi yana so ya tabbatar da akwai aljanu kuma su ne ainihin wato sinadaran da ake yin sihiri da su saboda haka in ya tabbata akwai aljanu ba abin da zai tura sihiri shi ma yana nan akwai shi na fata an gane da haka kaga Allah ta'ala ya halicci aljanu min marijin min nar hadisi na biyar wa an safiyata binti huyayn radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minin safiya binti huyayn Allah ya kara mata yadda li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shi ma ba li'anna bane annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna shayatina inna shaytana yajri min ibn adama majra dam yanzu an gama maganar aljanu aljanu aljanu to yanzu an dawo maganar ash-shaytan hadisi na biyar na safiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana lalle shi shaydan yajri yana gudu min ibn adama a jikin dan adam majra dam wato magudanar jini na fatan gane yajiri min ibn adam majrad dam wannan dogon hadisi ne wanda yana cikin hadisan itikafi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ummul mu'minin safiya ta kai masa ziyara bayan sun gama tattaunawa sai ya ce bari ya rakata sun taho suna tafiya sai ga wasu sahabbai tunda akwai duhu da daddare ne su su biyu za su wuce suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai suka juya ko kuma suka ƙara sauri annabi ya ce ala risulukuma ku tafi a hankali innaha safiya bintu huyayn ba kowa ba wata bace safiya bintu huyayin ce suka ce subhanallah ya ma'aikin Allah ai ba wani abu yace a'a inna shaytana yajri min ibn adam majrad dam fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra ce ina tsoron kada ya jefa muku sharri a cikin zuciyarku au shay'an a wata ruwaya inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'a kaga kenan akwai shaydan an fahimta dan haka yana ma da tasiri wajen yawo a jikin ɗan adam ya saƙa masa ya raya masa ya sa masa cuta a cikin ɓargo ya sa cuta a cikin jininsa ya sa wata cuta ko wata ajiya a cikin cikin mutum da sauransu duk suna da irin wannan tasirin Allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakaninmu da miyagunsu wannan hadithin hadithi ne wanda yake imamul bukhari ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na 282 ka duba fatihul bari haka imam muslim mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari da hamsin da biyar nawawi ma'ana sharhin nawawi hadithi na shida wa na abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala bi anna shi ma ya kawo muku ko kai ma an sama bi din din naku to shikenan ba zai bata ma'anar ba bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza akala ahadukum idan ɗayan ku zai ci abinci falyakul bi yamini to ya ci da hannunsa na dama wa idza shariba idan zai sha abin sha falyashrab bi shima bi yamini to ya sha abin shan nan da hannunsa na dama fa inna shaytana domin hakika shaydan ya kulu bi shimali in zai ci yana ci ne da hannunsa na hagu wa yashrabu bi shimali sannan yana sha ne da hagu to kaga a kowane abu ana so a ci karo a saba wa shedan da haka tun da shi yana ci da hagu ya sha da hagu to mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu saba masa mu ci da dama mu kuma sha da dama muhallu shahid shine ainihin wato fa inna shaytana kaga kalmar shaytan ta fito a cikin wannan hadisin wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi mujalladi na goma sha uku shafi na 191 sharhin nawawi hadisi na bakwai wani abi huraira ta radiyallahu anhu kal an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin babu wani jariri yuladu da aka haife shi illa na khasahu shaitan sai da shaitan ya zungure shi sai da shaitan ya ci zalinsa ma min mauludin babu wani jariri yuladu da aka haife shi illa na kasahu shaitan sai da shaitan ya dan dangware shi ya dan tsikare shi fa yastahillu sarihan ya kwarmata ihu yasa za ga da an haifi jariri sai ya fado da ihu wannan muntsinin ne ko zungurar ko ainihin wato dangwarar da shaitan yake masa fa yastahillu sarikan sai ya fado da kuka min nakasati shaitan saboda wannan zungurin da tsikarin da shaitan ya yi masa illa ibn maryama wa umma sai dan maryam da mahaifiyarsa ina fata an gane sai annabi isa da mahaifiyarsa wannan hadisin imamul bukhari ya fitar da shi hadisi na wato mujalladi na takwas shafi na 212 ka duba fat wa muslim imam muslim mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari da ashirin nawawi ka duba sharhin nawawi wa ana abdullahi bin mas'ud na radiyallahu anhuma qal an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce zukira inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun an ambaci wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na malailatan da yake bacci tsawon daren gaba ɗaya baya tashi hatta asuba har asuba ta yi in ya kwanta to ba zai tashi ba hatta matsala ilfajir qal ana gama ba da labarin sai manzo Allah ya ce zaka rajulun bala shaytanu fi udhnayhi wannan ai mutum ne da shaidan ya tsula fitsari a cikin kunnuwansa aw fi udhnihi ko kuma shaidan ne ya yi fitsari a kunnansa ashe kaga yana yi wa mutane shaidan yana fitsari kuma cikin fitsarin ma yakan yi wa mutum fitsari a kunne wanda fitsarin da yake wa mutane a kunne shi yake kawo nauyin bacci a yi sallah asuba kila ba mutum ya makara na fatan gane to kaga a wannan hadithin shi ma ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka rajulun bala shaytanu fi udhni zaka rajulun bala shaytanu fi udhni wannan mutum ne da shaydan yayi min fitsari a cikin kunnensa kaga kalmar shaytan ta shigo a cikin wannan hadisi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa ya tabbatar da cewa akwai shaydan wannan hadisin imam al-bukhari shi ma ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na 28 ka duba fatihul bari haka imam muslim mujalladi na shida shafi na 64 ka duba sharhin nawawi na tarawa an abi qatada ta radiyallahu an an karbo daga abi qatada Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salihah min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne nagartaccen mafarki ka ga malam ga wani abu na farin ciki na daɗaɗa rai yana a bacci ya faru gare ka an fahimta a nuna maka gashi nan ka samu kaza ko na alkhairin duniya ko na lahira wanda akwai kwanciyar hankali akwai farin ciki akwai jin daɗi a cikin wannan abin da ka gani to wannan ya saliha kai mafarki na kwarai mafarki nagartacce min Allah wannan daga Allah ne wata bushara ce Allah ta'ala yakan nuna maka cewa akwai wani abu na nasara a rayuwarka wani abu na ɗaukaka wani abu na ci gaba a duniya ko a lahira da zai faru gare ka to a cikin baccinka sai a ɗan dinga yanko wani ɗan a ɗan yi maka shutin ɗan wani guri haka ba duka ba na fata an gane sai a ɗan yi shutin ɗin wani guri cewa cikin abubuwan da kila suke faru za su faru gare ka ga ɗan wani guri da zai faranta maka sai a ɗan yanko maka kamar yadda za a yi fim sai a ɗauko wani guri wanda in ka kalla za ka so ka ci gaba da ainihin wato kallon ragowar na fata an gane da haka dai kyakkyawan mafarki daga Allah ne da haka duk lokacin da kai wani kyakkyawan mafarki wanda yake akwai kwanciyar hankali akwai farin ciki a cikinsa to daga Allah ne wal hulma mugun mafarki minan shaitan daga shaitan kaga ka sha da kyar ka ji mutum yana kwarma ihu an tashi ana lafiya shi ya ga me ya gani a cikin bacci a yi a yi a ce ma ya koma baccin ya kasa koma saboda yana tsoron kai ya koma a ci gaba daga inda aka tsaya kila serious ne an yi na farko za a dora na biyu walhulmu haka yake walhulmu mina shaitan mugun mafarki shi kuma daga shaitan wani lokaci shi kuma lokacin da mutum ya firgita hankalinsa ya tashi dinnan shi kuma yana can yana dariya an fahimta irin yadda ake wa yaro gadodo din nan shi ma ya zo dan yi wa mutum barazana ya tada kura musamman baka zikirin za ka kwanta bacci baka yin addu'o'i baka kwantawa da tsarki to irin wannan shaitan dama yana son irin waɗannan wanda ba sa kwantawa da ambatan Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hulmu mummunan mafarki shi kuma wanda za ga mutum ya sha da kyar ko ya yi mafarkin wani maciji ko ya yi mafarkin kura ta biyo shi ko ya yi mafarkin wani kato da ko kuma ya yi mafarkin wani rami wawa keke gashi nan za a tura shi ciki ina fata an gane ko kuma ya yi mafarkin gashi a wani tsauni mai tsawo za a cillo shi ƙasa an fahimta sai an zo an daddane shi a ji shi cikin bacci yana ta kwarma ihu yana ta ba da haƙuri sai an tashi ya ga ashe bacci yake ba mina shaitan manzo Allah ya ce wannan kuma daga shaitan famar ra'a shay'an yakrahuhu da aka duk wanda ya ga abin da baya so ya ga wani mu- yayi wani mugun mafarki falyamfuf an shimalihi salatan ya dan yi tofi a hagun ɗinsa sau uku wal ya ta'awwad ya nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ban- ba sai yawo annafasu ba a so yawo ya fito kawai dan hura iska za ka yi da dan abin nan karka ku dinga kwalbana ya- ka- a ce maka ai shedan ne za ka bari ka tofa ka tofa da yawa ka ka koma jina ko ko yawo mai abin nan a'a annafasu shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kai haka sau uku a hau- hagu dinka fa innaha la tadurruhu manzo Allah ya ce wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka ga kowa shi haka ka'idar ma karka gaya kowa cewa ka sha da kyar jiya ko ka yi wani mugun mafarki an yi maka kaza an tsorata ka an baka a kakka faɗa kawai ka nemi tsarin Allah daga shedan sau uku ka tofa a hagun ɗinka shikenan ka juya kwanci kwanciya ka ci gaba da baccinka insha Allah ba wani abu da zai cutar da kai ina fata an gane mahallin shahid shine wal hulmu min shaytan shi al hulmu mugun mafarki shedan ne hadisi na goma wannan hadisin hadisi ne wanda imam bukhari ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na ashirin da bakwai ka duba fatihul bari imam muslim mujalladi na shida shafi na a mun karanta wannan imam bukhari mujalladi na goma sha biyu ne shafi na ɗari biyu da tamanin da uku fatihul bari imam muslim ah, mujalladi na sha biyar shafi na sha shida ka duba sharhin nawawi na imamu ah, na ah, sharhin mus- sharhin da yawa sahihu muslim hadisi na goma wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhuma an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tafa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falyumsik biyadihi ala fihi to ya rike bakinsa da hannunsa ma'ana ya sa hannunsa ya rufe bakin fa inna shaytana yadkhul domin shaytan yana shiga da aka in mutum ya hangame bakinsa bai rufe ba lokacin da hamma ta zo to shedan yana shiga ciki bai shiga ba ma ya ake ta gwagwarmaya da shi ballantana mutum ya haɗiye shi kaga akwai matsala an fahimta eh da haka da mutum ya ji hamma duk abin da yake kokarin ajewa ya sa hannunsa ya danne an fahimta na'am na fata an gane to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana yadkhul domin shaydan yana shiga tare da wannan hammar ya shiga cikin bakin mutum wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi mujalladi na 18 shafi na 122 ka duba sharhin Nawawi haka Imam Darimi ya ruwaito shi a cikin Sunan Darimi mujalladi na 1 shafi na 321 mala yace wal ahadithu fil babi kathiratun hadisai waɗanda suka yi bayani game da wato aljanu da shaidanu wato suna da yawa wa fi zalika kifayatu li dalibil haq amma a iya waɗannan da aka kawo sun wadatar amma ga mai neman gaskiya duk wanda yake ganin yana da wata hujja da zai ce ba aljani ko ba shaidanu to ga ayoyi an kawo ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam iya waɗannan da aka tsakuro kaɗan ne cikin masu yawa amma iya waɗanda aka ɗebo ɗin sun ishi mai neman gaskiya inda mutum gaskiya yake nema to zai gamsu da maganar malam wahid cewa akwai aljanu akwai aljanu kafin wa min huna malam yace kuma a nan ne ya tabayyanu lana zai ƙara bayyana a gare mu annal jinna cewa aljanu wa shayatina da shaidanu haƙiƙatun gaskiya ne maganar aljanun nan gaskiya ne maganar shaidanun nan gaskiya ce shi yasa ba maganin su sama da alkur'anin da hadisan da suka yi magana a kansu ba wani likita da zaka je asibiti ya yi maka maganin wani aljanna an fahimta shi yana duba abin da ya shafi fizikal abubuwa da zai ke iya aunawa ya gani amma harkar aljanu sai dai ayoyin alkur'ani da addu'o'i da azkar da sauransu na had- na hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam la ya atari haraibun wato maganar aljanu da shaidanu gaskiya ce kuma gaskiyar da kokwanto ko shakka ba ta bujiro mata gaskiya ce wadda raib kokwanto wala shak ko shakka la ya atari ha baya iya bujiro wa wannan gaskiya din wala yujadilu fi zalika kuma ba wanda zai ci gaba da ja'in ja game da cewa akwai aljanu da shaidanu illa mukabirun sai mai yi wa nassosin alkur'ani da hadisan annabi girman kai a ce ga aya alkur'ani ya yi mata girman kai ya ƙi karɓa a ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirisina wa hadisin annabi to ba wanda zai ci gaba da jayayya game da cewa ba wani aljanu ba wasu shaidanu sai mukabir wanda yake yin girman kai wa gaskiya mu'anidun mara kunya mai taurin kunne yattabi'u hawahu da yake bin son zuciyarsa bai gairi hudan min Allah ba tare da shiriya daga Allah ba ina fata an gane wannan ka duba man arada tawassu'a mala yace duk wanda yake sha'awa ko yake son faɗaɗa bayani da yalwatawa ga fil mawdu akan wannan topic din na cewa akwai aljanu da shaidanu din nan to fal yuraji kitaba wiqayatul insan ya koma cikin wani littafi na wanda na rubuta wiqayatul insan min aljinn wa shaytan lil muallim na dai shi malam wahid bin abdussalam bali duk wanda yake son ya ƙara samun bayani mai faɗi nan ya ɗan kawo mana ba maganar aljanu da kalolinsu da irin abubuwan sun ke so ya kawo ba in kana son wannan duniyar aljanu to ka koma cikin wuƙatul insan wancan littafin amma anan yana so ya gaya maka cewa akwai aljanu gaskiya ne akwai shaitanu gaskiya ne ga wasu daga cikin ayoyin alkur'ani ga wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kila wani yana sha'awar irin wannan topic din yana son ya sake fadadawa ya samu wasu ma'alumat din to ya koma cikin wancan littafin wuqayatul insan al-adillatu ala wujudis sihir to yanzu kenan akwai aljanu akwai shaytanu to sai mala yace al-adilla yanzu kuma ga wasu dalilai da suke nuni ala wujudis sihir akan samuwar sihiri cewa sihirin nan akwai shi awwalan dalili na farko al'adillatu min al'ur'an al-karim dalilai ne daga cikin al'ur'ani mai girma da malam zai kawo don ya tabbatar mana da cewa sihiri gaskiya ne akwai shi yana kuma tasiri da izinin Allah ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wattaba'u ma tatulu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله تعالى يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا سنبي ما تتلو الشياطين abinda shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman suna jingina wa mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafurta ba walakin na shayatin kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafurta yu'allimuna nasa sihira suna karantar da mutane tsafi da sihiri wa ma unzila da abin da aka saukar alal malakaini akan mala'iku biyun nan bi babila a garin babila haruta wa marut mala'ikun su ne wai haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba za su karantar da wani ainihin wato wannan sihirin ba hatta ya kula sai sun ce inna ma na hannu fitnatun mu kawai fitina ce fala ta kafur kakka kafurta fa yata'allamuna minhuma fa yata'allamuna sai su karantar minhuma daga wannan ainihin wato mala'iku wannan ba wato mala'ikun guda biyu ma ko daga wannan sihirin ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda za su raba tsakanin mutum da matarsa da shi wa ma hum bidarrina bihi kuma su ba za su iya cutarwa ba bihi da wannan sihirin da suka yi min ahadin ga wani illa bi idinillah sai da izinin Allah wa ya ta'allamuna suna karantar da ma ya durruhum abinda zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba wala qad alimu tabbas sun sani laman ishtarahu abinda suke wannan musanyan da shi suke ciniki suke siya ma lahu fil akhirati min khalaq wala qad alimu laman ishtarahu sun san cewa duk wanda ya siye shi ya yi musanye da shi malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tir da abin da suke siya wa kawunan su da shi law kanu ya'lamuna da sun sani wannan aya akwai maganganu da yawa da malamai suka yi game da fassarata domin abinda suke cewa su yahudawa suna faɗawa mabiyansu cewa an yi wasu mala'iku wanda ake kira babila wa- wa- wato ai- ai- an yi wasu mala'iku wayanda su wayannan wato sun ce wayannan mala'ikun guda biyu wato haruta da marut sun nemi a sauko da su duniya su ba mala- mala'iku ne suka nemi a sauko da su duniya za su yi aikin nagarta za su yi aikin da'a za su yi kaza za su yi kaza sai aka ce su zaɓi salihai nagartattu a cikinsu sai suka zaɓi wayannan mala'ikun guda biyu wai a faɗarsu a tatsuniyar yadda magana ta zo sai suka zaɓi haruta da marut su kuma da aka saukar da su duniya sai suka fitinu wai da wata mata ta yi ta zuwa wajensu tana ta- ta- ta nemi su yi fasikanci da ita suka ƙi a tatsuniyar yadda take suka ƙi yadda suka ƙi yadda su yi fasikanci da ita suka ta ta nemi su shagiya suka ƙi ta nemi su kashe wani yaro duk suka ƙi to ƙarshe dai ta yi galaba a kansu sai suka sha giya suna shan giya sai suka yi zana da ita kuma suka kashe yara Allah ta'ala ya yi fushi da su sai ya raba su ɗaya aka kai shi mahuda rana ɗaya yana mafaɗar rana in rana za ta hudo a kan ɗayan take hudowa rana ta gasa shi ana masa azaba da wannan shi kuma ɗayan in za ta faɗi ta faɗi a kansa da wannan aka ce musu azaba daga nan kuma sai suka rikide suka zama bokaye suke koyar da sihiri suke sihiri suke koyar da sihiri wai a tatsuniyar an fahimta to shine sai Allah ta'ala yake so ya rushe wannan magana sai ce wattaba'u sun bi su yahudawa ma tatlu shayatin abinda shaydanu miyagu ko dai shaydanu na aljanu ko kuma shaydanu na mutane su yahudawa sun bi matatulun shayatin abinda shaidanu na mutane ko shaidanu na aljanu suke karantawa ala mulki sulaimana suna jingina shi suna alakanta shi da mulkin annabi sulaiman game da cewa bai mulki mutane ba sai ta hanyar tsafi sai ta hanyar bokanci sai ta hanyar sihiri don haka sai suka zamanto su yahudawa suna bin matatulun shayatin abinda shaidanu suke karantar da su ala mulki Sulaiman suke faɗa na ƙarerayi suna jinginawa ga mulkin annabi Sulaiman an fahimta Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman da ɗai annabi Sulaiman bai kafirci ba wannan da shi zaka fara gano cewa sihiri kafirci shi sa farko sai Allah ta'ala ya ce wannan magana da suke faɗa suna jingina ta zuwa ga annabi Sulaiman cewa da tsafi da sihiri ya mulki mutane da ɗai annabi Sulaiman bai yi sihiri ba bai yi tsafi ba wa ma kafara Sulaiman shi sa bai yi kafirci mutum da bai yi tsafi ba walakin na shayaɗi na sai dai su shaiɗanin kafaro su ne suka yi kafirci yu'allimunan nasa sihira domin su ne suke koyar da mutane tsafi suke koya wa mutane su dabaru suke koya wa mutane sihiri wa ma unzila akwai malaman da suka ce wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa maruta Allah bai saukar da wasu mala'iku ba a garin Babila wai da ake kiransu Haruta wa Marut. Da haka suka ce wannan maɗin nafiya ce ba masdariya ba. An fahimta? Ma'ana kwata-kwata ma'unzila ba a saukar alal malakai ne ga wasu mala'iku guda biyu ba, bi Babila a garin Babila wanda yake Iraq. Babilan a Iraki take. Allah bai saukar wa wasu mala'iku da ake kira haruta wa marut waɗanda suke garin babila bai saukar musu bai saukar da su ba an fahimta wa ma yu'allimani min ahadin ba a yi su ba ballantana a ce sun karantar da wani an gane wannan wa ma yu'allimani min ahadin ai su ba babu su mala'ikun ballantana a ce sun karantar da wani hatta ya kula ballantana ma su ce inna ma na hannu fitinatun wai mu fitina ce fala ta kafur kai za mu koya ma maka ka kafurce to ba a yi mala'ikun ba ba a saukar da su a babila a abinan a babila din ba ballantana a ce ma sun karantar da wani sihiri ballantana a ce sun ce mu fitina ne karka kafurta fayata'allamuna minhuma ballantana su din mutanen su dinga koyan tsafi da sihiri minhu daga waɗannan mala'ikun guda biyu ma yufarriquna bihi abinda za su dinga raba bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da matarsa da shi Allah ya sa wannan fasara tana da kyau in kuka fahimce ta ayar za ta fito ba sai ka bo yancan abubuwan na kwana-kwana da yawa ba saboda akwai maganganu da yawa in ka koma cikin tafsiri tafsiran da malamai suka yi akan wannan aya ina fata an gane kaga kenan Allah ta'ala yana kore samuwar wasu mala'iku wai su da ake kira Harut wa Marut ballantana a ce akwai wani wai wai wai abin nan eh, eh, sihirin eh, Harut wa Marut har littafi ne sihirin Harut wa Marut ana ta siya ana dauka babu wannan Harut wa Marut din babu su Allah ta'ala bai saukar da wasu mala'iku a Babila ba da ake kira Harut wa Marut ballantana su karantar da wani sihiri balle a ƙarƙashin wannan ma su ce wa wani inna ma na hannu fitinatun mu kawai fitina ce fala ta kafur kanka kafurta a ƙarƙashin haka fa ya ta'allamu na min huma ballantana su masu koyan tsafi da sihiri su ce sun koya daga hannun ko ta hannun babil a haruta wa marut ma yufarriquna abinda za su dinga kokarin raba bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da matarsa da shi ba a yi su ba ba su koyar da tsafin ba babu wannan da aka mutane ne kawai suka kirkira suna yi wannan sai ya nuna maka ashe cikin kashe-kashen sihiri da muka faɗa a baya akwai sihirin da ake raba tsakanin mutum da matarsa ina fata an gane wa mahum bi na bihi min ahadin su masu tsafi da masu sihiri ba su zamanto masu cutar da wani da wannan tsafin ko sihirin ba illa bi idinillah sai da izinin Allah wannan shi ake so ka gane duk mun faɗa cewa akwai sihirin kaza akwai sihirin kaza sihiri gaske ne yana da tasiri kamar yadda muka karanta a baya amma ko an yi kulumbotan ko an yi tsafin an yi sihirin ba shi da tasiri sai da izinin Allah idan Allah ta'ala ya so ya jarabci bawa ya so ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗaga darajarsa ya girmama ladansa sai Allah ya jarabce shi wani hatsabibi ya yi tsafi kuma tsafin ya kama shi amma fa ba wai tasirin tsafin bane ya kama shi tasirin da izinin Allah ne lakin bi ma kaddara hulqadiru an fahimta asihiru haqqun wa lahu tasiru lakin bi ma kaddara hulqadiru